أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين ƙara yaban mahalicinmu Allah tabaraka wa ta'ala muna godiya gare shi ga shi madaukakin sarki ya rayar da mu mun halarci wannan yini na ranar hudu ga watan zulƙada shine wata na goma sha ɗaya a lissafi na wasannin musulunci wanda da su muke lissafin hijiran manzon Allah alaihi salatu wassalam kun umarnin Allah da ya tashi daga maka zuwa madina shi da sahabbansa bana an sami shekara dubu da ɗari hudu da shekaru arba'in da shida kuma yau rana ce ta biyu ga watan mayu shine watan biyar a lissafin miladar haihuwa annabi isa ne maryam alaihi salam sashin kiristoci na riya bana shekara ce ta dubu biyu da shekaru ashirin da biyar kuma gama a rana mai girman daraja da Allah ya daga darajarta yau mul juma'a wato ranar juma'a kuma muna amfani da wannan lokacin kafin isowar liman hararo abubuwan da ya kamata mu yi wa'azi da shi don ƙarfafar al'ummarmu ta musulunci kuma wani abin da yake mai matsala na laifi mai tsawa cewa jama'a mu nisanci aikata barna Allah ka ɗora mu akan daidai taimake mu taimako na duniya da taimako na lahira ta jama'ar musulmi zamani ake sallata ji bahaushe kuma hakan ne wato me zamani yana nufin kowace sallah sai lokacinta ya yi a yi asuba na da lokacinta sai bayan hudowa alfijir zahar tana da lokacinta sai rana ta fara yin yamma inuwa tana gabar la'asar tana da lokacinta shi kuma yana farawa daga lokacin da inuwar mutum ta kai daidai tsawonsa magarba kuwa sai lokacin da kaskon rana ya faɗi sallar isha'i kuma sai irin jajajajen nan da yakan saura bayan haɗuwar rana da ake kira a shafaku ya ɓuya to isha ta shiga daga nan da Allah wanne ne baya da lokaci watakila wani ya ce to ai lokatan bibi ne akwai al-muhtar akwai al-daruri to na ɗauko maka muhtar ɗin darurin kuma je ka sa kawa'idi a hadari a shimawi iziya risala a wajen maluman fikihu don mutum ya san kan addininsa addinin nan na Allah muke yi inna dina
inna dina inda Allah islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب Allah ya yi bayani cikin wannan aya cewa, Inna dina inda Allahil Islam, tabbas addini inda Allah a wajen Allah Ubangijin talikai duka, wanda a wajen Allah ne sunan addini al-Islam, Musulunci. Allah muna yabanka da godiya gare ka, kai ka halitta mu da can ba mu ba dalilin mu min al'adami ilal wujud. Wa Ubangiji kai ka zaɓi jinsin da ka karrama na bani Adama ka samu a ciki ba dabara mu ko ɗaya. muna yabanka muna godiya gare ka a cikin wannan jinsi da ka karrama ka ba mu yanci da ka aiko addini ka bayyana wa dukkan bayi dalilin halitta mu zuwa duniya akwai manufa وما خلقت الجن
والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
dama dai Allah ya bayyana kowa ya bayyana wa komai sunan addininsa shine al-Islam kuma ya yi mana bayanin dalilin halitta duniya da lahira jinsun nan da ya karrama na bani adama hatta aljani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ko ban halitta jinsun aljani da mutum dan komai ba ma'ana illa liya'budun sai dan su kadaita ni da ibada an wahidullaha wa na'budahu wahdahu la sharika la ta Allah bauta masa shi kadai ba tare da mummar tarayya da wata halitta ba kuma ya aiko annabi ya gawa duniya don kar wani batan kai ya je kama shirka ya ce zai raba Allah biyu ko ya ce uku cikin ɗaya ko ya ta ‘yan ɗari ko ya ce komai ma Allah ne Allah ce ƙul wallahu ahad.
Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
To cikamakin annaba shugaban manzanni. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wanda da Allah ya aiko annaba manzanni don su yi wa duniya bayanin dalilin halitta duniyar da lahira to gaba da gabanta duk girman da Allah ya ba su da nagartar da Allah ya ba su to ulul azumi minar rusul su ne akan gaba su kuma ulul azumi minar rusul shugabansu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to sai Allah ya bayyana cewa mu sani Allah faɗaya ne kul ya rasu Allah ya kace wallahu malicin kowa da komai wanda da abin da muka samu mai yawa da kaɗan shi yake ba mu Allahu to ka ce huwallahu ahad shine Allah makaɗaici zama duk wanda aka zo maganar Allah mahalicci ya fantsama ya bata ya bar hanyar Allah ya kira cewa yana so ya ce Allah biyu ne to kaga fa shi ya tabka asarar da ba zai farke ba sai fa in ya tuba ya yadda Allahu wahidun fi zatihi Allah shi kaɗai yake a cikin zatinsa Allah wahidun fi af'alihi Allah shi kaɗai yake cikin ayyukansa ba mai taya Allah aiki Allah wahidun fi sifatihi wa asma'ihi Allah shi kaɗai yake a cikin sufofinsa da sunayensa don baya da takwara kul huwallahu ahad ya rasulullah ka ce huwallahu shine Allah ahadun makaɗaici dukkan talikai ba mu da wata dabara ko wani azanci ko wani ƙwazon yin wani abu don mu biya wa kanmu bukata ko mu biya wa wani bukata a cikinmu kam ba mu iya biyan bukatar kansa ba balle biya bukatar wani so da haka to ga muku ba cike da bukatu muna bukatar abinci abin sha gurin zama aure tufafi gasnan to yana za mu dausa da wannan bukatu namu allahu samad allah shi ne abin nufi da dukkan bukata duk abin da muke so mu samu mu ƙaru mu ji daɗi mu samu nutsuwa a duniya ko a lahira to ga gurin neman bukatar nan Allahu samad Allah shine abin nufi da dukkan bukatunmu na duniya da na lahira Allah ka biya mana bukatun duniya da lahira ya Allah ka raya mu muna musulmi masu imani Allah kai mana karfin arzikin cikawa muna musulmi masu imani ya ubangiji ranar shigan mu kabari ubangiji ka mayar da kabaran mu dausayi daga dausayin aljanna ya Allah ranar tashi alkiyama ka tashe mu muna musulmi masu iman Allah ka nufa a ba mu shaida shiga aljanna a hannayenmu na dama Allah ka shigar da mu aljanna ka tafi da su da rahamarka mu da iyayenmu da malumanmu da ƴaƴanmu da matanmu da haulanmu da sauran jama'ar musulmi gaba ɗaya Yawa ka ga wannan bangarori kenan duk na alheri ko? to Allah ka tsare mu daga azabar wuta Allah ka tsare mu daga talauci Allah ka hana mu aikata laifi laifi shu'umi Allah kiyaye mu saboda haka bayan mun roƙi alheri na duniya da na lahira mafi munin abin tsoro wuta ta duniya da ta lahira Allah mana tsari ya Allah muna tawali'u muna ladabi Allah ko duriyar jahannama kakka bari mu ci Allah kai ne gatan mu Allah ka sanya mu cikin zirin bayinka da ka kare daga azabar wuta ka nesanta mu yadda ko duriyarta ba za mu ji ba mu shiga cikin zirin allazina sabaqallahum minnal husna الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفتح الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون Allah kama na da ce zama dan Allah duk abin da za mu yi can daga kokon zuciyarmu ya zama dan Allah za mu yi ikhlasi in za mu yi sallah mu yi dan Allah in za mu yi zaka mu yi dan Allah idan za mu bayar da kyauta mu bayar dan Allah idan za mu yi aure mu yi dan Allah mata an gabatar da ku ɗakin miji ku je don Allah wanda ya samu jagoranci don Allah shugabanni ku ne talakawa don Allah don Allah duk wanda Allah ya ɗauki wani makami ya bashi na dukiya ko na makami don Allah kan mu marhassada mu yi biyayya mu ma don Allah domin kaga yi don Allah shine al-ihsan innal ladzina sabaqat min al-husn lahum min al-husna lalle wa'annan da wato tun da suka yi zaman duniya ta zo ta wuce ta ƙare amma an duba lokacin zaman duniyar to husna ta gabata duk abin da za mu yi mun yi don Allah to kwalili kwalilan ki wuta Allah ya kare mu ba za mu ji motsin ki ba ma ulaika anha mubadun wayana masu yin abu don Allah da ikhlasi da ihsani da miƙa wuya ga dokokin Allah a ilmance ula'ika anha mub'adun wannan ayari na alheri na musulmi masu aiki don Allah da koyi da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya nuno ayarin mu insha Allah yace ula'ika wayantan anha mub'adun su kam gabarin jahannama za a nesanta mu daga jahannama ko duriyarta in sha Allah ba za mu ci ba la yasma'una hasisaha ba za su ji duriyarta ba Allah ko duriyar jahannama kakka bari mu ji to dan Allah jama'a banda ci da zuci duk abin da ka gan shi ya baka shawa ya baka kirya zaton daɗi wallahi daɗi na aljanna mu yi da duniya kaffa kaffa la yasma'una hasisa wa hum alhali masu wannan kyakkyawar ɗabi'a fi mashtahat anfusuhum salidun cikin abin da rayukansu suke sha'awa suke so to ba taɓa kalashi ba ne a nan Allah zai dawamar da mu cikin ni'imarsa da alherinsa Allah ka nufa la yahzunuhumul faza'ul akbar rugun tsuman tashin duniya Allah ya ce wato ba zai bakanta musu rai ba don zan musu gata zan kare su yadda dai damuwar tashin alkiyama take ta kwanciyar kabari sun ubangiji ya mana gata sai mutum ya shekaru aru aru a kabari in an yi busa ta biyu ta tashin biyama ya maido mana da ran wato sai mutum ya ce yaya me ya rike ba ran tashin kiyama ne tashin kiyama sai wani yanzu aka kawo ni ma a ta shekara ka tiriliyan ko dubu kaza to an ce an sa tashin kiyama ai akwai rubun zume a ce ai wannan ya ya wuce kai kana cikin tsaron Allah la ya hazunuhum alfaza'ul akbar ba zai bata musu rai ba musulmi mana garka masu yin aiki dan Allah alfaza'ul akbar firgicin nan da ya fi kowane firgici girma ko bata wa wanda Allah ya wagata ba zai yi ba Allah ya saka muna cikin wanda kawa gata koma mana ko gari ka je mu da muke dan tattaba balaguro ƙasa da ƙasa da kaza wato wata rana na sauka wata ƙasa zuwa na kenan na farko ashe an yi tsari da sunana da masu tari na fitowa daga jirgin sama na sauko sai na ga sunana gashi na ina mai wannan suna na ce gani na ce to zo zo zo aka tabi da ni gurin nan da ake da ana tarike na mai waye ni kawai sha sai Allah ya haya da ni to rana ta sha alƙiyama to wanda yi addinin musulunci da kyau tauhidi sallah azumi zakka aikin haji kyan hali na faɗa gaskiya da alkawari da cika alkawari da gudun abin kunya to wata talaqahumul malaika wanda za su yi tarairaya ga musulmi mana garci dan aljanna Allah sa da mu cikin su to almalaika malaiku ne da ba sa ba sa saban Allah su ne yan tare kasaran da aka ce dan dan taron mutum malaika ai typhoid wa tatalaqahumul malaika ko an sun zo ba za su zo mana zugun zugun wai su ba sa jin hausa ko ai a wannan suna da harshen da za a yi magana da shi ranar lahira na gangariyar larabci sai ce haza yau mukumin labi kuntum tu'adu ce wannan ai yinin kiyama kenan yinin nan ne naku da kuka kasance lokacin zaman duniya an kun bude alkur'ani yake muku bayanin ‘yan aljanna ranar tashi alkiyama zai ɗauki musu firgici ranar za su tashi da babban girma wato ma'aunayenmu na hisabi zai cika da lada Allah ka nufa ba ba yau muku da malakun sai wannan ayyuninku ne Allah zai kuntum tu'adun wanda kuka kasance lokacin zamanku na duniya kun karanta alkurani ko hadisi ana muku alkawarin cewa mai tauhidi zai shiga aljanna mai sallah da gaskiya zai shiga aljanna mai gaskiya zai shiga aljanna mai rukon amana zai shiga aljanna mai cika alkawari mai tausayin na baya mata mai zaman ɗakin miji saboda Allah namiji mai rike iyali saboda Allah haza yawmukum alladhi kuntum tu'adun wannan yana na tashi alƙiyama irin ku ne wanda yake allazi kuntum tu'adun wanda kuka kasance lokacin zaman ku na duniya a alqur'ani ana muku alƙawarin shine wannan ya kuka ga farin ciki jama'a to kun gane ba fa awana ba ba wallahi sai mai hakuri mu bauta Allah da addinin musulunci kowa mu tsaya akan musulunci musuluncin sai da karatu bayanan dokokinsa kam suna cikin alkur'ani mai girma Allah ya san ba a yin karatu sai da malami ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne malamin managartan bayi duka mutanenmu da aljanu ya ba shi tazkiya a cikin alkur'ani musan duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi ya faɗa hakikanin gaskiya ce kuma bayani ne da Allah ya aiko shi da shi kuma ya fahimta kar so dai haka yace Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ma yantiqu anil wa hawa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun Allamahu shadidul quwa Allah madaukakin sarki yayi wa manzansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin makin annaba shugaban manzani ya tsarkake shi kowa ya karbi sakon da ya aiko da shi annabi yayi bayani gaskiya ce wa yace wa ma yantiqu anil hawa zalla nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma baya yin furrici ya faɗi wata magana a ce wai san rai ne ya sa ya faɗa Allah ya ce baya haka to kaga yan tafi ne sun halaka yan tafi ne wanda da kuke kira ƙura'ani yuna masu zagin alƙura'ani din nan ku daina ce musu ƙura'ani yuna tsinannu ne yan tafi ne da Allah komai jahilcin mutum idan aka ce maka littafin Allah alkur'ani wa aka saukarwa idan mutum ya ce shi baya san annabi Muhammad sallallahu baya san hadisansa baya san abin da ya tabbatar to ina dangantakarsa da alkur'ani jinin shaidan ne shaidan din kuma Allah ya tsine masa don haka sai a ce bai ta tsine kun kwade shi da labbasa daidai ko mai zagin hadisi yana da albarka to tsinewa fa yana ciki rabu da kake ce musu qur'ani yana sun zagi annabin ka ce musu qur'ani yana ka isa ka raba sauka alqur'ani da manzancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to ina dan zagin hadisi ya zama ƙura'aniyuna kinan ne dai sai musulunci kan mai zakin annabi tsinan ne sai dai mu nasa addinin shaidan to wannan kuma ba ruwanmu da su so masu barna ne ko a lahira Allah zai ware su ba sa cikin managartan bayi sunansu almujirimuna masu laifi akwai laifin da ya kai zagin annabi akwai laifin da ya kai tuhumar alkur'ani wani kafiri ya ce maka yana da abin da ya fi alkur'ani so dubu shida wani kafircin da ya wuce wannan ko wani ya ce maka an yi kuskure wajen saukar da alkur'ani wani ya tari mala'ika jibrilu ya canja wai an ce je gurin sai bi ali ne ya zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta shi'a komai bangar mutum ya san sun fada so ma sun san sun fada to dan haka wannan zai shiga duhu mutum ya zagi annabi ka dangana shi da alkur'ani mutum ya nakasa alkur'ani ka dangana shi da musulunci to me yasa ba a yi to batan kai ne fa a sarari wanda bai kamata a ce an kasa ganewa ba to sai mutum ya zo ya ce maka har shi yana addini har shi ma mai addini ne ka ce addinin wa ya ce maka addinin Allah sai ɗaya a cikinsu ya fito ya ce shi ne Allah yamma akwai Allah na biyu to wanda ya ce shi Allah ne a cikin kafirai ai shi ne kafir kafir ko ba ka ba
فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين don ka ji suna cewa suna da abin da ya fi alƙur'ani sau kaza suna son ka ci gaba da karatun alƙur'ani kenan suna son su ce ga falala in ka ce mai su ne salatin fati to a cikin kun sai sai su ta sake ka sai sun kai ka gurin da wani zai ce maka Allah ne ko kai ka ce kai ne Allah su ce ya je halara ko ba sa yi alkur'ani nan da suke ce ka ku karanta suna da abin da dalili kai da dalili za a zo inda za a karanta alkur'ani za a zo wannan aya a suratul anbiya wa man yaqul minhum inni ilahun min duni wanda duk daga cikin wayannan kafirai yace shine Allah shine abin bautawa min duni koma bayan Allah yana da sakamako sai Allah ya ce fadhalika to wancan najazi jahannam za mu mara sakamakon jahannama da mana tsari ya za abin gaza wani mutum ya zo ce ko shi ne Allah ku ce kun yarda to za mu yi masa sakamakon jahannama in ji Allah wa zalika kazalika ba wai wani guda ɗaya wanda aka yi zamanin annabi Musa ko annabi Isa ko annabi abin nan Nuhu da shi ba a har duniya ta tashi. Kazalika kamar wancan dan shi a jahannama dai na jaze zalimi do wanda ya zalunci ya ce shi ne Allah ko dan Allah ko ya ce ga wani Allah na biyu haka za mu masa kai. Allah ya tsari. Jama'a wannan magana wai ta yi wahala gane mutum ya ce maka shi ne Allah. Da da farko dana jaddada wa'azin tauhidi to da yake sun kirewa wa'yansu kai su ce za su sa ka a ɗaki kai tarbiya sai sun nuna maka Allah ya mutum na sallah za a ce masa kafiri ya ka za ka ba sun taba ɗan wannan da to sai ga yanzu sai wa'yansu su suka fito suka ce kai boye muku suke yi suka ce su da suka sa su a ɗaki sun gaya musu hakikanin ɗariƙa ‘yan hakika. Suka ce, wanda dukkan ya ce, musulunci gaskiya ne yana ganin girman annabi, ya ce, to ɗan hakikan ɗariƙa shi ya ce shi ne Allah kuma zai zaki Allah. Hakikan ɗariƙa. Sai kuma ba su faɗa ba, sai ku ce ba su faɗa ba. To idan sun faɗa, to satubdi lakal ayyam ma kunta jahila wallahi yau da gobe ƙarya ta boka da ba suna ce ya za a ce wanda ya ce yana sallah yana zuwa maka ku ce da shi kafiri to ya zagi Allah a rediyo ya zaga a talabijin ya rubuta da kun ɗauka magana ba za ta fito ba sai wanda ya leƙa jawahirin ma'ani to yanzu sun fito talabijin sun fada sai kuwa mu da za ku in kuma ba su fada ko ku ce ba su fada to yanzu yan tatsinan nan su ma yanzu kuna jira sai an ce muku ba musulmi ba ne sannan ku gane mutum ya zagi hadisan annabi ya kwana a cikin musulunci mutum ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ya kwana cikin musulunci to ya ku matasa wai me kai ku ne yanar gizo take tankada hankalin ku zuwa kwazazzaban jahannama Allah ka kebo bayi ga jama'a do wanda yazo ya ce maka abin da Allah ya ce halal zai ce mar haram kafiri ne kai tsaye duk wanda abin da Allah ya haramta ya ce zai mayar maka da shi halal kafiri ba sa son wa'azi da haka ya tsalle tsalle suka ce da ramalana su kar ai wa'azi da qur'ani jiyan tsalle tsalle ko sun faɗa ko ba su faɗa ba to dangin juna ne su wanda ya zagi Allah ya kure barna wanda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kure barna da ta'adi haka ne wanda ya soki alqur'ani ba musulmi bane ko ko so musulmin musuluncin ma baya tare da shi da ya yarda da musulunci wallahi zai wuya zagi alqur'ani haka ne ko ba haka ba to sai wani ya zo ya ce maka a dan Allah ko sun faɗa haka kan kuce komai a hahaɗa sun hahaɗa kai a hahaɗa kai ya ga zauna ya leƙa ya ga danginsa sai ya dankara ka tobara to wannan ɗan ya koya ce maka ɗan izala ne sai ya jiro abin mitin ne na ɓoye an ce ko sun yi ka tobara ku ce ai sai musulmi musulmi da zakin Allah musulmi da zakin alkur'ani musulmi da halitta zina musulmi da zagin malaman musulunci na fikihu musulmi da zagin malaman hadisi musulmi zai tuhuma alkur'ani ya ce ba a aka saukarwa ba to waccan taron shirme wanne ne ba sa yi to tsakanin managarta da mabarnata su wanne ne su to ranar lahira masu daban mu daban kuma wanda zai ba da umarnin a ware su ko kusa da managartan bayan kansu tsaya Allah ne ya faɗa a suratu yasin wamtazul yawma ayyuhal mujrimu ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ألا رمى ميرواني أن اعبدوني هذا صراط مستقيم ألا رمى تكاننك دا الله ونن آية أجناتك أوة سورة سورة ياسين to Allah ya tattara don mabannaci kaf ya ce wamtazul yau kuware a yau ranar tashar kiyama ayyuhal mujrimun ya ku mabarnata masu laifi dasa a ware su ji wa ji Allah a gaba ya ce wani watakila ce to duk an ware su duk taron halittar nan an ware wato mabarnata daban na gari daban eh ya aka ya ta saba alkawarin Allah suka yi Allah ya ce alam ahad ilaiku wanda kuna duniya ban saukar da alkawari zuwa gare ku ba ya bani adama ya ku yan adamu na alkawartar da ku Allah ta abudu shaytana cewa kakku kuskura ku bauta wa shaytan ba wannan a ba shugaban yan ta shaidan a amurka babu ba a sani ba ne ba kai mana makirari kuce yana da kuɗi ba ba shi ne suka kera corona ba ba yaransa ne suka ce a daina sallah a rufe masallaci ba har yanzu ba ku gane ba ne alam ahad ilaikum ashe ban yi alkawartar da ku ba ya bani adama ya ku ‘yan Adamu, ‘yan Adamu akwai maza, ‘yan Adamu akwai mata, ‘yan Adamu akwai sarakuna, ‘yan Adamu akwai talakawa, ‘yan Adamu akwai attajirai, ‘yan Adamu akwai fakirai, ‘yan Adamu akwai masu ƙoshin lafiya, ‘yan Adamu akwai kumama marili. ko babu to Allah ce alam hadilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaitan ban yi alkawari na alkawartar ilaikun zuwa gare ku a lokacin rayuwar ku ta duniya Allah ta abudu shaitan cewa kan ku kuskura ku bauta wa shaitan waye sai ce ba ai wannan ba to tunda ba za mu bauta wa shaitan ba ai mu muna da gurin ta mu bauta وعبدوني إن الله وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم duk ibadar shirka bandam duk ibadar kokonto bandam duk ibadar gargajiya bandam amma muna da gurin bauta wa an ibuduni Allah ya ce kuma ku bauta mini ni Allah ne kadai هذا هذا صراط مستقيم wannan hanya ta musulunci ta bauta Allah shi kadai Allah ce wannan ita ce hanya mai kakkiya zuwa aljanna ba ku zazzabo ba baudiya ba gargada ba gada Allah ka mana arzikin tafiya ala siratikal mustaqim Allah ka shigar da mu gidan aljanna ka tafi da su da rahamar me Allah bai faɗa ba ana a gaba yace وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم شكبا ولقد أضل منكم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون yanzu mutum yana zaune a zamanin nan wai ce bai san wanda shaitan ya yi wasa warware ba kai ganganci in dai iblis ne masifa ya ce walaƙad Allah ya ce wallahi tabbas iblis a zallamin kum jibillan kafira ya batar daga cikinku jibillan mutane kafira masu yawa shaitan ya bar da so in ji Allah kaga mutum ya zagi Allah baka hankalta ba kaga mutum ka kasa bambance musulmi ne ko kafiri an sha giya tare da shi an yi zuna tare da shi an yi rawar coci tare da shi ya sa wata riga mai karo ya ja shiga masallaci ya baraka baraka ya ce da shi da yahudu daya aka ce me yace kirislam shari'a ce ko ce nan da ya kama shi wala kan aballa minkum jibillan kafira Allah ya ba mu ji ya ba mu gani ya ba mu tunani afalam takunu taqilun shi ba kasance za ku hankalta ba ana kuna gani an bata dan adam ya yanka mutum ya ci nama wai baka baka gane shi dan ya kama shi ba dan adam ya kwanda yarsa ka ce baka gane shi dan ya kama shi ba dan shekara 60 ya yi wa jinjira 'yar wata bakwai fyaɗe ka ce baka gane sai nan ya kama shi ba wala kada a balla min kum jibillan kafiyara afalam ta kunu ta filu shi ku zan ce kuna hankali ba ya jama'a wannan ba aji ba ne masallaci ne ta baka lashi Allah ya taimake mu wala har zai bari je wani gudu da yawa to shaitan ya batar da mutane da yawa wallahi tallahi abinda yanar gizo take diba ka an taya wa shaidan a minti goma wala wani lokacin sai mai wa'azi ya shekara uku bai samu ba haka ne sai dai bisa mari ɗu ce event center in ka je me za ka gani za ka ga tsoho da tsohuwa amarya da ango siriki da sirika shaidan ya ce ku taka rawa ku yi kantsare a gaban kowa suna rawa suna girgiza kunguru ana yada wa duniya a ce shaidan bai kama ba afalam ta kunu ta ilo ku yi zaman duniya a ce ba za ku dinga hankalta da wanda shaidan ya kama ba idan an tattara su fa ranar tashi alkiyama cikin su ba mai tsira هذه جهنم التي كنتم التي- توعدون هذه ال- هذه جهنم التي كنتم توعدون to ƙarya ta ƙare an ce ku zo mu yi tauhidi mu shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun ce atabau mun ce ku zo mu bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce an kidin ba wanda ba sa faɗa mun ce ku zamanto masu makarimul akhlaqi kamar karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine na kan gaba tunda Allah ya bayyana cewa wa innaka la'ala khuluqin azim على خلق عظيم wayannaka kuma tabbas kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama la ala khuluqin wallahi kana kan kyawawan halaye azim mai su girma inji Allah ciki akwai gaskiya kyawawan halaye cikin su akwai rikon amana kyawawan halaye cikin su akwai cika alkawari kyawawan halaye cikin su akwai aikata gaskiya a zuci da baki da aiki kyawawan halaye cikin su akwai kunya rayan su can da molo da garaya da miji da mata da amarya da ango da suliki da surika suna girgiza munguru akan dandamalin tsiwa ga ubangiji an taru kuma da su da 'yan kallon su ga yamin wanda zai sha hadhihi jahannamun lati kuntum tu'adu ya ce musu wannan ita ce wutar jahannaman nan da kuka kasance ana muku alkawarin cewa duk wanda yayi wa dokar Allah karan tsaye za a sa shi a ciki to gata اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون sai Allah ya sa mala'iku zabaniyawa na azaba su ce musu islau har yau ku koni cikinta ku shiga cikinta al yau ma yau ranar tashi alƙiyama bima kuntum ta'malun ba wanda ya ci takfurun ba an yi muku kage bane ba an sa muku abin da ba ku cancanta bane bima kuntum takfurun da abin da kuka kasance kuna yi na kafirci a duniya to ga ma- ma- ma- makomako can ina masu haɗa nagari da mugu kutuba wallahi daban-daban ne على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون bakin kafiri fasiki munafiki mushriki wallahi a wata matsayin rana tashi alkiyama wallahi bai sai magana da bakinsa ba bakin nan da ya karya bakin can nasa da ya soki alkur'ani bakin nan da ya canja fasara alkur'ani bakin nan nasa na yan tatsi ne wanda zai ja aya alkur'ani ya mata karan tsaye ko a jikinsa to sai Allah nan ya ce al-yawma kuma a wannan yini na ranar tashi alkiyama na timu ala afwahihim za mu yi yimki akan bakuna su ba shekan da ya isa yi magana a wannan wuri. to gashi kuma amsa tambayoyi ya zama dole to ya za su yi magana Allah ya ce wata kallimu na aidihim hannayensu ne za su yi magana idan sun ce ya yi shirka tare da shi ya durkusawa boka tare da shi ya yi zina abu kaza da kaza ta ce to shaida fa wata shahadu arzuluhum sai kafafuwansu su ce da su aka je zai ce da su ya taka ya je to ya ce ba kafarsa ba ko ya ce hannun ba nasa ba bakinsa na sabon ƙarya an yi muke mu ga ƙaryar kuma wala mutum yana ƙarya to ba dai a gaban Allah ba wala mu nemi abin da za mu faɗa zama gaskiya ce Allah ka dasar da mu ta jama'a gaskiya ba an santa yanzu dan Allah wanda wani ya ce shi ne Allah ya bi shi ka ce bai gane ba wanda ya zagi alkur'ani wani ya bi shi ka ce bai san ba musulmi ba ne wanda ya wa ‘yarsa fyaɗe ka ce ba ka san mai laifi ba ne wanda ya haɗa baki aka murɗe wuyan ubansa ya ɗebi shanu ka ce bai san ya yi laifi ba to ga a fili wai wai wai sai a ce wai ba a gane ba a ba a ga dama ba ne ba ku ga dama ba ne wallahi muna muku addu'a Allah ke ko bai jama'a Allah baya son mu halaka Allah yana son mu Allah yana tausayin mu ya nuna yana yin azaba ta gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah sai ya riki mutane da azabar gargadi a duniya suratul muminuna ya faɗa wala kada akhadnahum bil azab wa laqad akhadnahum bil azab famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun حتى إذا فتحنا عليهم عذابا بابا
عذاب شديد حتى إذا فتحنا عليهم بابا عذابا
حتى إذا فتحنا عليهم بابا
حتى ذا عذاب شديد
إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم مبلسون
إذا هم فيه مبلسون Allah ya nuna shi baya son bayi baya son mu fata jama'a ku saurara ko kuna so ko ba ku so. Allah yana yin azaba a duniya don gargadi ko bayi sa tuba Allah ka taimake mu da tuba wa shurudut tawbati annadamu alama fata wannan yato Allah ya oda ila zambi fima batiya alaihi min umurihi Allah ya ce walaqad akhadnahum bil azab wallahi tabbas mutane masu laifi mun kama su bil azabi da azaban nan da kuka sani an yi ta ne don gargadi to ya kamata ya daka wani yana da miliyan goma wuta ta cinye nema ko azaba to ta gargadi ce wana yana tsallake lambatu mai faɗin kaza ya je sata sai Allah ya karaira ya shi daɗi ko azaba to ta gargaɗi shi don ya tuba a tara mutane a ƙone musu kasuwa daɗi ko azaba to ta gargaɗi shi sai Allah ya ce walaƙad akhadnahum bil azabi wallahi tabbat mun kama su bil azabi da azaban nan ta gargadi kan su yi sakaci su je lahira a musu ta gaba daya ina ma za su tuba Allah ce fa mastakanu li rabbihim wallahi ba su yi tawali'u ga ubangijin su ba wani a daidai sanda aka kone masa kayan dubu ɗari sai cewa mai gidansa an kone na miliyan uku to gargadin nan shi ya yi ma amfani daidai sanda aka ma gargadin daidai su lokacin da ya fantsama ya yi ninki ba ninki Allah ya sa babu irinsu a cikin wanda gobara ta samu kuma wallahi akwai mutumin da yake tun safa har zuwa yanzu nan wallahi bai kama dubu biyu ba ko ba za samu ba wallahi kuma akwai wani da yake dan kasuwa daga safa zuwa yanzu ya kama miliyan goma to wanda ya iya kama miliyan goma dan Allah ba a yalwata mar ba to wanda aka ba shi dubu biyun ko bai same ita ba kana zaton Allah ya manta da shi ne to jama'a wani a wani babban birni nan arewa da mu jalla yake ko ina wato ya ga in gobara take cinye musu dukiya in an yi shum kamar an wuce sai ta kone ta to a bara sai tara manyan 'yan kasuwa da suke tare da su a kasuwar kaza a birni kaza ya ce ku zo ku zo ku zo ku zo musulmi 'yan kwana ya ce kun san shika-shikan musulunci biyar ne suka ce kun san wanda baya zakka masifa na samunsa kun san zakka tana fita kanta kowa ce gaskiya ne ya ce to mu rubuta ƙa'ida mu sa hannu to wanda muka ga baya zakka mun san kuma yana samun kuɗi to mu kore shi daga gudun zaman mu kar ya je ya jangwaro mana gobara a jalla take koyi a nan aka yi suka yadda sai duk wanda muka gano baya zakka za mu ware shi a cikin mu don kada laifinsa ya shafe mu sun yi basira ko basi ba to yanzu mutum a kawo kaya ta miliyoyi wani ya je ya kira budurwa ƙarƙashin tebure ya mata fyaɗe ba yana so wata ran kasuwar nan ta kone ba kana zamani makotansa in wani bai gane ba wani bai gane ba ne to me yasa kuka bacci a cikin ku don kuka bacci a cikin ku to ranar da fa wato akai gobara kuka ga ba sauran kwabo to da an ba ku misali ko yau da na je gaida waɗanda suka shiga cikin asarar nan na musu jaje na ce Allah ya kiyaye gaba Allah ya mai da sabon arziki sai da na ce musu to mu guji laifi na ba na kuma ba na sai dai wata gila bai dai wannan gurin ba za a ji daɗi ba amma kuma wallahi gaskiya ce saboda haka ya jama'a gaskiya fa an santa wallahi ƙarya ma an santa ya ce abu na biyu ba mu yadda ba a kawo kayan alkus nan ya ce amma cinikinka da abokin cinikinka na sayar kaza ban saya ba sai inda kuka tsaya amma dai kakka shigo mana da kayan kamama da Allah ba a yi maganin gobara ba a nan wani kada a khazina hom bil aza wallahi tabbas mun kama su bil azab da azaban nan ta gargadi amma wasu su ba mastakanu li rabbi ba su yi tawali ga ubangijin su Allah ba sun ci gaba da laifi wa ma yatazarrauna ba sa kaskantar da kai dan Allah don me gudun a maimaita masa azaba to mai tawali ga Allah mai ladabi ga Allah mu nisanci cutar wani wani wallahi yana ganin ka in ya ga kamar sa hularka ba ta ɗan gari ba ce sai su haɗa baki da ɗan uwansa su zo ya saro maka kai ba fasa ya zai ba fa wannan za a sayar mar kaza da za a sallama a nan ya fi sannin ka maka kuɗin kuma yana shafa ka yana ce kakka yadda ya ciniki da kowa sai da shi shi ya san gari ashe cutar ka zai to in ya cuta ya ɓoye in kowa bai sani ba Allah fa ba a hakan to ga magana wani ya ce to kullum ya zo sai ya taɓa yan gari wallahi a mutanen ƙauye akwai wanda yake ƙara tsakuwa a buhunsa ya kawo gari ko babu to shi ma ba shegen ba ne eh wanda zai ciyar da iyalinsa ka ɗebi ƙasa ka zuba an zo an baka kuɗin buhu to ko abin nan kake ko a ƙauyen kake duk da kai a wuta in baka tuba ba
hatta idza fatahna alaihim baban za azabin shadid idza hum fihi mublisun ba zan ƙara shari kaɗan na ga yana harara wato wai wai a gobarar da aka yi a wani gari an samu har mata barayi sun shiga wai wai har da ke duk tausayin nan da Allah ya baki don ki goye jinjiri don ki reni wujinkin an ɓato man rai daga waje ki mar kyakkyawan kalma ki mar kyakkyawan abinci har da ke a fata Allah saba haka bane mace ta tafi sata in dai an yi haka to sha'ani ya watsi so wace ta tafi sata daga gidan miji sunanta gwamnatin jiha sunanta gwamnatin tarayya sunanta gwamnatin karamar hukuma kai to da magana da magana jama'a duk shugaba na ƙasa ne gwamnan jiha ne shugaban ƙaramar hukuma ne shugaban malamai ne shugaban 'yan kasuwa ne shugaban gidansa ne wa aka ɗauke wa yin adalci to mai cutar matansa guda biyu in ba sa'a ba a nan masallacin ne kawai ba za a samu ba wallahi a wani gurin a wani gurin a tunanina dai ba masallaci ba ne wallahi za a sami wanda ya raba matansa ya kira ɗaya bora ɗaya mowa duk alheri ɗayar zai ba duk sharri laifin ɗayan ne kuma akwai ranar da ya je karɓo alkawari za a samu a wani gurin na san dai mata masallaci ko a wani gurin ba za a samu ba Allah saban da masallaci ka auro mata kai ta cutar su suna ganin darajarka kuma ka ce wai laifin da suka maka ma wai suna yawan haihuwa wallahi akwai wani mutumin banzan yana faɗan haka kai ka ba matan doka ya zazzare musu ido a duhu kun kika yadda kika haihu zai sauka wai so wata wata balarabiya ta samu irin wancan mugun mutum wanda yake ya tuba daga baya sunansa abu hamza ya raba wa matansa ya kowace ga set content nata ga gidan wacce ga gidan wacce ga ta yana da kuɗi amma ya kafa wa masu banda haihuwa shi ba son yaya sun mara yawa ta ce to kawai sai ta ji muryarsa a gidan kishiyar ana dariya shi kwalabaransa da shiga wajen ta hatta manta wata rana kawai da daddare ta ɗauki yarta tana mata rarashi tana wasa da daddare shi kuma ya yi ɗan dare zai wuce sai ji tana baiti ita ce ma dai abi hamza ta laya tina waƙad ja'a ilal baitin ladhi yalina gadbana anna lidal banina ce wallahi ma zalika fi aidina wa inna ma na'khudhu ma udina sai me ya samu abu hamza layati na mu nan gidan mu ba shigo mana wa qarya wi ila albayti alladhi yalina yana tattara kawai ya shiga gidan kishiya ta wanda daga nasun sai namu ta ma na san dalili gadbana ya fusata ne Allah na lidal banina na yawan haihuwar ‘ya'ya mata ba na haihuwar maza shi ne ya bata abu hamza ya ce wallahi ma zalika fi aidina wallahi haihuwar ɗa maza da ya mace da namiji wallahi ba a hannun mu mata yake ba wayan nan ma na kudu ma wudina iyaka abin da Allah ya ba mu shi muke rikewa
lillahi wannan ƙara sa amma ba karanta lillahi karanta lillahi yakhluqu ma yasha يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أثيما إنه عليم قدير Allahu Akbar. To, sai ya taho yana son ɗa zai shiga gidan mowa, sai ya ji kawai tana wannan baitin. Ya tsaya na ku- yana yana kuka. Ya dawo ya shiga ci ya ce, "Ka- ki yafe mu. Ya ce, "Na ji na ji baitin da kika yi. Na dawo ga Allah." To, sai Allah rama ya ba mu aya. ya al'ummar musulmi billahi allazi la ilaha illa huwa alqur'ani littafin Allah wallahi cikin sa ba ku kwanto wallahi ba kuskure a alqur'ani Allah ya karantar da bayi duka yace lillahi mulkun samawati wal ard na Allah ne mulkin samai da ƙasa ya khluqu ma yasha shi kadai ne mahalici to Allah yana halitta abin da yake so ne yahabu liman ya sha'u inasa Allah ya tashi kyautar ba da zuri'a yana baiwa wanda ya so ya baiwa inasa ma ‘ya'ya mata kyauta da Allah ya ba shi kuma guda biyu ya ɗauki ɗawainiyar su ya haƙura sai Allah ya sa sun magarkuwa daga azabar Allah uban ‘ya'ya mata musulmi mai imani matan za su yi masa garkuwa ba zai shiga jahannama ba akwai hadisin da ya faɗi wannan Eh, wai ya'ya mata arziki ya ce biyu kawai ka aiwa ka ɗau ɗawai ne su so walle mu masu wajen goma Allah mun gode maka wa ya habu liman ya sha'u az-zukur Allah yana bayarwa kyauta ba sai ya muka yi ba liman ya sha'u ga wanda Allah ya so az-zukur sai ba su ya'ya maza sirriyan ka ga ya'ya maza kyauta ina hannun uban a ciki ina hannun uwar a ciki ina hannun sirkansa a ciki ina hannun masu kudinsa a ciki ina hannun malamansa a ciki ina hannun wani taliki a ciki lillahi mulku samawati wal ard na Allah ne mulkin samai da ƙasa ya habu liman ya sha'u inasa yana bayar da kyauta liman ya sha'u ga wanda ya so inasa ya tayi wa 'ya'ya mata in namiji ne in mace ce wa ya habu liman ya sha'u dhukur Allah yana bayarwa kyauta liman ya sha'u ga wanda ya so adh-dhukur 'ya'ya maza Allah ya mai yin abin da ya so au yuzawwijuhum ko ya gwama musu dhukuranan 'ya'ya maza wa inasa da 'ya'ya mata uba ɗaya uwa ɗaya mahaifa ɗaya ta haife namiji ta haife mace ta haife dogo ta haife gadere ta haife fari ta haife baki ta haife mai dukiya ta haife fakiri ko ba a yi ikon Allah ne wajen man ya sha wa ma Allah kuma saboda gwaninta sa sai ya sanya wanda ya so ya zama bakarare ba zai ga ɗansa namiji ba ba zai ga ɗansa mace ba ya mabaiwa da imani da ilimi sai ya fi mai haihuwa ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata tara ‘ya'ya ka duba daga nan guda dubu almajiransa ne guda ɗari kaza almajiransa ne to kai naka ‘ya'ya ma ba su kai shirma wataƙila innahu innahu lalle shi Allah alimun mai masani ne kadir mai ikon yin abin da yake so jama'a banda kyamar ƴaƴa mata banda kyamar ƴaƴa maza gare mu mu musulmi banda kyamar haihuwa gare mu mu musulmi kar wani ya ce shi aqim ne bai haihu ba a kana da hanyar haihuwa ƴaƴa maza da mata da me ikaratu haddace alqur'ani karanta hadisi wallahi ranar lahira sai ka tashi da ‘ya'yanka na addini fiye da wani wanda ya haihu. Haka dai ko ba haka ba? To, lalle wa'azi ya kai wa'azi. Ya jama'a, mu ƙara yarda da Allah. Zalunci baya nasara. Kar ka ga ɗan adam kare na shi, tambayi Amerika, ta ɗewu jiragen sama ta fesa wuta a Falasɗinu. ta fesa a Iraq, ta fesa a Libya da sauran gurare. ta fesa a vietnam haka ne watakila yan vietnam ba su iya kira kamar ta ba wata yan ta yan iraki ba su iya kamar ta ba me ta fesa musu ta ce wuta sai Allah ce to wuta fito daga rafi ki ki bankaɗe su duk ki kashe su ko an yi ko ba a yi ba ko ana yi ko ba a yi ba a yi to ina har sashin ki america ina har sashin ku yan taron dangi ga wuta ta sa ku a gaba an kun kashe ɗari an markaɗe dubu goma mu ga wayan kun soki haihuwa Allah ya ƙare ƙasan ka je jamun ka ga musulmai a majalisa don mumin yadda da haihuwa so sun yi auren jinsi sun ƙare wani yamuri ba ma musulmi ba ne a kiransa wai solido ne ko anini kwanakin baya kawai ya yi shu sai irin ta wani balarabe mushiriki yana bauta wa gunkinsa ran nan ya tafi daji sai ga dila yana yin fitsari a kan gunkinsa ya ce a rabbon tabunin sa'alaba ne bi ra'asihi ya ce laƙadar zalla man balan alaihi sa'alibi ya ce zuwa na ubangiji kenan dila na mai fitsari a ka ya ce ka ya tozarta wanda duk dila ya mafi fitsari a ka to gunkinka ya tozarta to balle kai da kansa ya faɗa to wani washi saludo da ya ga sharrin bokayen yamurai sai su kada iska su riga furfurta da ke kasa da ce mai nane zai ce kuɗi bukwaya ku tafi ku ratsa ƙasashen duniya ba za a kama ku ba sai aka kama hamsin a dubai sai saludo ya ce to ba kun yarda da boka ba ya shi na yau duk yamurin hamsin ɗiba kaɗan gashi nan a dubai an yanke ma hukuncin kisa ko bokayen ku je ku karbo su to kaga wanda ba musulman ba ya ma ya san sharrin boka to kai da kake danja sallah kake bin boka ko kai da kake danja sallah kake bin boka kafiri ma ya gane sharrin boka da so samu ne da kun gane har yanzu ba ku gane ba ne ya jama'ar musulmi wa'annan barin wuta da ake a duniya amerika ku tuba wallahi ba za ku iya ja da Allah ba in ya sako harshen wata wutar sai wasu ba ku ba isra'ila ku daina kashe mutane ba dalili Allah mai iko ne akan ku shi ya halitta ku shi ya halitta wa'anda kuke kashewa in ya tashi ramawa ba za ku iya ba ɗan Najeriya mu musulmin da ba wanda ba musulmi wallahi mu kiyayi zalunci wallahi kakka je kai wa arne sata da musulmin da kafirin waye halitta mu to tsakani da Allah ya maluma ku faɗa Allah ya yarda musulmi ya cuci kafiri to balle shi musulmin Allah ya yarda musulmin ya kwanta kafirin ya cuce shi dan Allah an za mu yi gaskiya mu zo mu yi gaskiya ba daidai ba ne zalunci kai ne mai malakar siyasa duk dukiyar mutane ka ce taka kai ne gwamna duk dukiyar da aka raba ka ce taka kai ne ciyaman ɗin ƙaramar hukuma duk dukiyar da aka ba mutane ka ce taka kai ne shugaban malamai ka zaman toba mai saka ba mai hana ka duk dukiya ta ƙungiya ka ce taka ko kuwa shi ne malami ne ba komai kai to da aiki wallahi tallahi waɗansu da sunan malanta in ka ji cuta malami ya fito a tutar ɗan zamfara baya jin kunyar ƙarya waɗansu kuma da sunan ɗabiƙa da sunan shi'a sai su fito da matan jama'a su ta kwana da su su bude hanya a ta kwana a ta tattala su su ce imamu imamun shi'a Allah ya mana tsari wallahi mu tari mu gyara wallahi mu guji cin haram mu guji zalunci mu yi gaskiya mu riƙe amana mu yi kyauta don Allah mu yi sadaka don Allah amma da dukiya halal ban da haram ba a tarar fitsari a wanke kashi ba a sata don a yi sadaka ba a damfara don a je aikin haji mu yi gaskiya Allah ka ɗora mu akan daidai innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تؤدون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين